بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya hada mu a wannan majalisi mai albarka a majalisi na wata-wata wanda za a rika yin karatu saboda a dinga yin bita na abubuwa da shafi ilimi Allah ta'ala ya sanya wannan taruwa namu taruwa ce mai albarka taruwa ce da ubangiji ya karɓi mana ita a yayin da ka ji wani zai yi takanas daga wani gari ya to wani gari saboda ya nemi ilimi to lalle wannan yana nuna maka wato yanayin yadda ya ce ta rayuwar shi rayuwa mai kyau a da abinda za ka iya zama kana harakawa saboda ilimi kuma kana neman zuwa ka same shi duk inda yake za ka samu wata fa'ida ko da ko bita ne wannan fa'idan da zaka samu ba akwai lada sannan kuma kai kanka ma zaka amfana kana da Allah ya sanya mu amfana baki dan mu a lissafi da muka sa shi ne littafin atalqin atalqin littafi ne na malikiya kusan ka iya cewa ba su da wani matsayin su da risala a malikiya amma iko Allah sai kaga wasu daga cikin dalibai ba su ba su san littafin ba amma duk da haka ma yanzu na ga ana yawan karantawa inda ake a majalisai na ake karatun zaure wani aka yi magana littafin maliki a kananu ko kuma ma manyan sai ya ji shi me zai je yayi da mazhaba kawai ta karanta abubuwa babu dalili to amma wannan akwai abin da muka lura mun lura cewa ɗalibai wani lokaci za a ta wasu karatun wasu abubuwa amma sai ya zama ɗalibai ba sa gane yaren malamai sannan kuma wasu daga cikin fahimta ya kamata a samu tare da ɗalibai fahimta mai zurfi sai ga ba a same shi ba sai ga ana samun fahimta ko fitowi haka wanda suke safahiyya wacce tana a sama sama haka to shine muka ga dacewan a sami littafi na malikiya akalla ka sami luga na fiƙihu kuma in ka san ma fiƙihun garin ku kai amma tare da haka kuko san manaji na daidai shine wato kabi abin da yake dalili ya hukunta saboda kan insha Allah kai tsaye zamu fara magana tun da ba majalisi ne za a ta surutu ba za mu fara magana kan shi mawallafin littafin da shi kan shi littafin sannan mu shiga littafi kai tsaye shi wannan mawallafin littafin sunan shi alqabi abdul wahab ibn ali ibn nasr al-baghdadi zaka yi alqabi abdul wahab al-baghdadi babban malami ne na malikiya an haife shi 362 ya rasu 422 kusan sun yi tsara da wato sun yi zamani da mai risala wasu daga cikin malamai da yawa amma zama ma suna cewa shine farkon wanda ya fara yin sharhin risala har da kuma akwai sharhin risala nan ana samun ta sai ba duka ba ana samu ana dubawa to kai a matsayin ka dalibi abin da yasa nake faɗa maka wannan a sharhi da yayi na risala to akwai sharhin kuma da ya yi mukaddima farko da ya yi ta risala a mukaddima na ibn aziz al-qayrawani wanda ya akan aqida idan ka je ka duba zaka ga duk abin da mai risala ya faɗa shi ma sai zo ya ƙara wato samu abin albarka ya ce Allah yana sama zai samu abin albarka ya ce ya yi saka da arshi zai samu abin albarka ya wuce saboda mu galibi muna hudda ne da sharhi na baya-baya sharhin ibn naji ko sharhi na su samar dani sai kaga suna kokarin murguda ma'ana ibn naji ma yana cewa wai ana cewa wai wasu daga cikin bangano da shi mai sada ya faɗa a ko tushe aka masa to amfanin duba ka duba wanda ya fara yin sharhi risalar sai kaga ya dauko wannan kalma ya sake maimaitawa ya sharhi ta kaga ba shi a ce ba ba magana tushe ne ba ya tabbatar da fawqiya ya tabbatar da ulumi na ubangiji kuma wani ya ce wani tushe aka yi ko ya zo murguda ma'anan daga baya to nan dabba ne bane dida ma abin risala aina da littafi kitabu as-sunan wal adab wanda a cikin ya ƙara nata wannan wannan aqidar tasa so ya kamata mu rika koma zuwa ga littafai na asali to mun zabi shi littafi na wannan bawan Allah saboda yana daga cikin mutakaddimin da a cikin yan malikiya kullum shawarar da zan ba wa ɗalibai yan uwana idan ana karanta littattafai na malikiya to ka rika ka daina tsayawa wajen mutaqaddim saboda akwai rudani akwai rudani sosai a ciki ka dinga wucewa wajen mutaqaddim da wannan an fi samun alheri tare da su imamu al-qadi abdul wahab a lokacin sa ya karatu wajen manyan manyan malamai za ku riga ana cewa shaykhul abhudi wannan malamin sa ne akwai cewa ibn qassah ali ibn umar ibn qassah za ku da ana magana abul qasim ibn al-jallab wannan malamai ne duk mai kanta ta malikiya ya san sadar tafai at-tafri' ne ibn al-jallab ibn al-qassar ya da tafai na malikiya kuma ana haikaito maganganun sa sannan kuma da aburi za ku ji hatta ko kawai ne kai za ga an ce wannan inda inda shaykh al-abhuri ko ba ka ba da zo da za ku ji ana yawan lalata sunan sa su bagadadiyuna ne malikiya su galibi suna yin malikiya ce ta bagadaza ɗaliban imam malik da suka raya iliminsa a bagadaza galibi saboda suna wato zama tare da sauran mazhabobi a bagadaza a lokacin saboda haka kowa dole in zai kara mazhaban shirin kawo dalili dole ya kawo dalili kaga saboda haka in kana kan tattafan shi wannan malami za ka rika ganin wato ya fi daidai da kusan kai yanzu irin wannan zamani namu da a yanzu ana bukatan komai ka kasan dalilinsa yana daga cikin wannan da malamai ke kiran su rukunan mazhaba ta malikiya guda shida su wanda littafi da zaka karanta da can mun yi iktirahin a karanta a rubuta a karanta al-ma'una littafin sa to amma dai aka yi shawara cewa mu dan sako kasa idan ni na gane daga fuskokin na tabbatar in ma ma'unan ne za a iya ko ba za a iya ba za mu iya insha Allah kuma in aka fara da ana cewa yayi yawa aka fara insha Allah na tabbatar za a iya sauke shi Allah ta'ala ya mana albarka yana daga cikin rukunan malamai guda shida kamar yadda Abdurrahman ibn Muhammad al-Ansari ad-Dabbaq yake fada a cikin littafin sa Ma'alimul Iman fi ma'rifati fi ma'rifati ahli al-Qayrawan yake cewa laula laula shaytani wal muhammadan wal qadiyan la dhahaba al-madhhab ana cewa waɗannan malamai rukunan rukunin malikiya ne guda shida a lokacin su in ba dan malamai guda biyu ba da Muhammadu guda biyu da alƙalai guda biyu to da mazhabin malikiya ta tafi malamai guda biyu shine Abu Muhammad ibn Abi al-Qayrawani da kuma Abu Bakar al-Aburi wanda da kuka ji sune rukuni na biyu da biyun shida banda wannan kuma sai Muhammad ibn Suhunun da kuma Muhammad ibn Muwas wannan shi sune wato hudun shida din to ragowan kuma sune al-Qadi Abu Abu Muhammad al-Baghdadi al-Abdul Wahhab kenan da kuma Abu al-Hasan al-Qassah su ne sauran rukunan guda shida ake cewa su ne rukunan malikiya wanda su ne suka yi malikiyan hidima har muka zo muka sami ta kuma a yanzu Allah ta'ala ya saka musu da alheri yana da littafai da yawa yana da littafin al-ma'una farko dai kamar yadda kuka sani yana da littafin wato al-talqin din nan kan ba karamin littafi na malikiya yana kuma da sharhi da yamma risala ana cewa shine farkon da ya fara sharhi risala wasu malamai suna faɗa haka akwai wata magana amma dai wasu malamai suna faɗa haka yana da al-ma'una ala madhhabi alimin madina littafi ne ya rubuta galibi littafi yana da miza yana daɗin karatu kwarai da gaske saboda zai daga gaya maka maganganun imam malik kai tsaye da kuma yana taujihin su eh wani lokaci yana da in ka duba ga ibnu taymiya in ka duba littafan sa zaka ga yanda yake taujihin maganganun imam ahmad wato ya san su wani lokaci hatta wanda kuskuren da za a yi imam ahmad a mazhaban hanabila sai ce wannan kuskure aka masa to amma mu nan kaga sai ka zo ka samu mu nan dubban musamman malaman malaman malaman namu ba yana da muhimmanci in ba za ka isan duka ba to ka rike wanda al'umma suka fi mu'amala da shi dan yanzu da kai kawo hujja ka kawo hadisin sirri shawal sai a ce maka malik ya faɗa to kaga sai ka sai a ta wasu maganganu kuma ana ta kokarin kare amma da ka san usul na malik kuma ka san mazhabin sa ka san maganar sa to kaga zaka iya kawo ma mutum a hujja daga mazhabin ita kanta yana da littafin al-furuq al-fiqhiyya ya da littafin al-ishraf ala nukati masail al-khilaf kusan shi wanda mutumi Allah ta'ala mishi baiwa in dai hujjojin malikiya ne to ya kowa iya kawo shi a cikin kama mai kyau saboda haka in ka neman hujjar malikiya ka shiga ka shiga cikin littafin sa nan da nan zaka samu ba sai ba tare da an danga wasu zagalgalar kalan banganu ba ana lulloye maganganu haka ana wato bin usulubi na mutakallin guna wannan littafi nashi at-talqin littafi ne kamar da muka faɗa kusan matsayin su da risala in ka kanta risala insha Allah kanta tarkin zaka gani in kanta tarkin kanta risala zaka gani kusan ba wato ba su da bambanci sosai akwai hidima da aka mishi amma ni hidiman da yadda na gani shine ɗaliban sa da ya fara sharhin sa a mujalladi na Ibn Hudu shine Al-Maziri Abu Abdullah Muhammad ibn Ali Al-Maziri ya da sharhi da yayi babba banda wannan kuma sai wata yar hashiya haka da wannan abul fadl asad al-masi da yi shine fadl yaqin fi hal mu'aqqadati at-talqin wataƙila in Allah ta'ala ya sanya an gama wannan wannan majalisi kai ma yanzu wata ran mu ji ka kai sharhin at-talqin misala tana da yawa sai ka je kai wanda ba a yi ba sai ka je kai ma kai at-talqin ka ce sharhin at-talqin ka kawo ka ce al-kashinawi yayi ko ba ka ba Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka wato abin da sare muke wannan maganar shine a yi kokari kwarai da gaske littattafan malikiyar da kuma littattafan malamai da yaran malamai a rika yin wato sabo da su ka dinga tsayawa kawai littattafan hadisi da sauransu wannan suna da muhimmanci in ba su ma to kusan su ne asalin ilimin waɗannan duk furu ne amma kuma tare da haka ka dinga gane manganin malamai saboda ka dinga girmama su ko da sun saba ma hadisi amma kuma za ka gane ba ka girmama su idan ka fahimci cewa ba da san zuciya ba suna da irin nasu taujihi suna da abin da ya sanya suka suka wato wannan gane haka zai sanya wani lokaci ka dinga saukar da maganganu na malamai inda ya dace ku duba ku gani imam malik wani lokaci za a ce aka yi maganar sai shawal an yi maganar kaza an yi maganar kaza sai a rasa gane maganar su me yake nufi amma idan ka san asalin sa shi yana da hujja na mutanen madina yana da sabbin zari'a da yake da shi a cikin usul din mazhabansa idan ka fahimci wannan to zai sa ka fahimci me yasa imam malik yake itlaqin karaha kan wani abu an ce duk aka zo sallar da ranar juma'a wato daga cikin sunna da aka samu na manzo Allah shine a karanta suratu da safi a karanta suratu al-insan da kuma suratu as-sajda da suratu sajda kamar da ke cikin as-sahihain saboda haka sai imam malik sai ya ce shi a karahu sai ka ga to ya ga hadisi kuma ka ce amma in ka fahimci usul din mazhabin da yake tafiya a kansa sai ka fahimci akalla ko da ne ba ra'ayinsa ba daidai ne ba to amma dai sai ka mishi adalci kuma ka san cewa ba san zuciya ne ba dan wani ya ce kawai ya saba ma hadisi sai ka ga abin yayi girma ba zai saba ma hadisi haka nan ba sannan wani lokaci fahimtan yanayin yaransa zai sa ka fahimci ya ake me yasa malami ke daukan wasu abubuwa ce sunna ce wannan farilla ne ko abin da ya kama da wannan zai ce wani lokaci abu sunna ne amma ya ce idan ka ƙi a mutum bulala kaga kaga gemu ne shi sunna ce a wajensa amma kuma ce in mutum yana cire gemu ya ce to ai ina ina sai da dan dauda a masa bulala sai ka fahimci me wata irin sunna yake magana izalatin najasa sai su ce maka sunna malkiya amma wata irin sunna me suke magana kaga idan baka san wannan ba za ka gane ba wannan shi yasa wato muka zabi muhimmancin a rika karanta waɗannan littafai yadda aka fara za mu fara yanzu insha Allah yadda aka fara Allah ta'ala ya sanya mu ga an kai ƙarshen littafi da wasu maganganu na Imam Malik ko na bi kokari mu dan kawo shi kuma duk abin da ba mu wuce muka wato rafkana ana karatu mu sayan uwa wataƙila ba ku leka abin da mu ba leka ba za ku iya kawo shi majalisi na ilimi ba majalisi ne na in ta surutu kuma ana sanaruna ba majalisi ne da in nima na an ga alama na kauce sai a kawo sai mu sai mu duba don magani ko Allah ta'ala ya mana albarka a sai a shiga za mu shiga littafi kai tsaye mala ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam bayan bismillah sai tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad da mutanen gidansa da sahabbansa wa sallan kuma Allah ta'ala ya mishi aminci Allah ya ya kubutar da shi daga dukkan abin ki wannan ba magana ce ta shi malamin ba wannan wadannan duk wasu maganganun na annusa idan kusan mutum ya wallafa littafi akan sami marubuta saboda in malamin ka ya maka shifta in za ka rubuta kuma ba za ka ce kawai wani ya rubuta ya faɗa ba za ka dan faɗi wasu maganganu a sama haka sannan sai ka ce to malam ya ce shi zai mai marubuci ya ce qal qadi alqali ya ce aljalilu mai girma kaga shi bai kuɗa kanshi haka ba eh abu muhammad abdul wahab ibn ali ibn nasr al-baghdadi al-maliki rahimahullahu ta'ala to duk wannan ba magana sa bane magana ce ta annasihu su su marubuta to daga nan sai yanzu magana sa zai fara yace alhamdulillah dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah nashkuruhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'buduhu muna bauta masa wa nadhkuruhu kuma muna ambatansa wa nu'minu bihi kuma muna yin imani da shi wa la nakfuruhu ba zan mutulce masa ba wa nas'aluhu as-salata ala khi ala khiratihi min khalqihi muna wato roƙansa ya tsira ko ya salati ga mafificin halittarsa Muhammad shine annabi Muhammad نبيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه da kuma tsira ga wato sahabbansa da kuma wato matayansa wa zuriyati da zuriyarsa salatan tamma eh salati salati cikakke cikakkiya nahza bi fadilatiha wa nas'a bi maziyatiha amin wanda zamu rabauta da falalan wannan salati din wanda kuma zamu sama wato farin ciki da martabanta da darajanta sai ce amin wannan kusan in kullu za ku ga ta ɗan shige da kutubatul haja sai dai kuma malam ya dan kakkara wasu wasu kalmomi a ciki amma dai kusan kutubatul haja ne magana ce mai kyau ya ya buɗe wato wannan ɗinsa da shi littafinsa da shi kutubatul haja kusan albani ya yi kokari ya tattara mana wato hanyoyinta amma kafin na ga wasu matsan lokaci tun da a hadisan ana bukatar sai ka ɗan haɗa sannan ka fahimci asalin yanayin da sun yadda suke da rigila shi yasa musulmi malamai za ka ga sun faro kurbatul haja ne ka gane cewa ita ce amma sai sun ƙara wasu kalmomi kuma daban kuma dai maganganu ne masu kyau babu matsala tunda dai ba cewa suka yi nasu ya fita ya fi na manzan Allah ba sai malai yake cewa kitabu qahara kai tsaye sai shiga wato littafi na qahara littafi na tsarki nan da yace alkitab abin da yake magana shine wato aljami'u li ahkami qahara littafi da zai tattaro maka hukunce hukunce na tsarki lafazin qahara lafazi ne kamar da aka sani a yare yana nuna wato mutum ya tsiraita daga dukkan wani dauda alkhuluwu min ad-danas zama ka tsiraita daga dukkan wani dauda ka tsarkaka ka kuma wato zama ka samu tsafta wannan shine ma'anar tsahara a yare na na wato larabci to amma a yare na shari'a malaman fiqh idan suka ce a tsahara suna wato itlaqin kalmar ne a ma'ana guda biyu ko dai shi itlaqin kalman amrin izalatun najasa ka gusar da najasa najasa ce yanzu an ce ga ga bawli ana ce ka sa ruwa ko ka wanke ko ka wani abu irin wannan wannan izalatun najasa shine shi ma atahara ne a wajen malamai eh sannan kuma suna amfani da lafazin atahara suna nuna wato hukunci wani wato sifa hukumiya wanda da ita ce zaka iya yin sallah wani abu da idan kai wani aikace aikace da in kai da shi ne zai halatta maka kai sallah kai ibada sai su ce to kai tsari kai tsarki kai tsahara alwala kaga tsahara ne a wajen malamai wankan janaba duk tsahara ce a wajen malamai waɗannan su ne abinda malamai suke kira tsahara gane wannan wato ka bambance wannan zai sanya ka fahimci abinda nan gaba yanzu zamu gumi magana kan sabani na malamai da ake da shi a ce tsahara an zai tsahara tana bukatar tsarki da niyya ko ba ta bukata to sai ka ce to wani tsahara ake magana kana magana tsahara na izalatu najisin ko tsahara su amal tsahara ta aiki alwala wannan wankan janaba za ku ga aji a babukan lagu an ce aliyya ko to kuma amma kaga yanzu ba za a zo a ce yanzu za ka dan kaga najisa a wurin nan a ce zo ka wanke ka ce a'a sai dai da sai na an yi niyyar ba ko ban ba musulmi bane ka ce ai ko ka wanke ma bai yi ba saboda ba musulmi bane zai wanke najasa ai ba za a ce ba na ba ba wannan suke magana ba akwai al-tahara wacce take ita sifa ce hukumiyya yubashiru al-mar'u biha as-salah wal ibadat wannan daban ita ce taharatu amal akwai kuma taharatu tarkin tahara ta bari na bari wato wani izalatu najasa wani abu ne da ka bari shi wannan shine malamai ke magana yana bukatar niyya ko baya bukata insha Allah za mu kara magana kan wannan to tahara din kuma ya kasu kashi biyu kamar da aka sani akwai taharatu hadathin akwai taharatu khubutin taharatu hadathin shine wato tsarki na kari kamar da aka saba ji wato duk wani abu da ya fito daga wato gaba ko baya bawali gaidi kanin kanin kanin wato kari kenan mafarki sha'awa na da mace namiji da sauransu duk abin da wani sha'awa ne ta gadar kaga za wannan babban kari ne wanda za a yi mishi wanka wannan duk hadafi ne wannan yana bukatan mutum dole idan ya samu kashi a irin wannan hali sai ya tsarki sannan kuma akwai zahatun khubutin shine tsarki na mahalli ko tsarki na tufa in mutum zai yi sallah ya samu uwar wuri da yake mai tsarki ne yi sallah idan kuma mutum kuma wato tufarsa akwai wani wata najasa ya dauki yarinya ko ya dauki yaro sai ya san yanda zai yi da tsanaka daga wannan najasa da wannan su ne wato abubuwa guda biyu da ake da shi to a yanzu malam zai yi maka magana ne akan afahara ma'anan ta biyun ba ta farkon ba ba ma'ana ta gusar da najasa ba ma'ana ta tsahar amal ne zai maka magana a yanzu yawwa saboda haka yanzu zaka wataƙila zaka je maganar niyya ko abin da ya kama da wannan wannan saboda yanzu zai maka magana kan tsaharatu amal ne ba tsaharatu tarkin ba ba izalatu najasa din ba izalatu najasa baya buƙatar niyya amma idan kun duba littafin farko da wannan hadisin farko da shi wannan Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya fara mai mutul ahkam ai ya fara da innamal a'malu binniyati a kuma kitabu fahara saboda shi a nan ba yana maka magana kan idatun najasa ne ba yana son ya nuna maka cewa alwala tahara ce amma kuma tana buƙatar niyya saboda aiki ce an gane mala yake cewa at-taharatu min al-hadathi thalithun wajiba to yanzu sai ya dauki waɗannan wato kashe-kashe guda biyu sai fara da ita ce at-taharatu min al-hadathi faridatun wajiba wato farali ne wajibi at-tahara min al-hadath nan yana maganan kari abin da ya fito daga wato daga mafitan nan guda biyu gaba ko baya gayidi bawali haila mafarki biki da sauransu waɗannan duka yayin da mutum ya tsinci kanshi a hali na hadasi to Allah ta'ala ba zai karbi sallah ba sai yayin da ya saba ta'allan shi kamar yadda ya tabbata a ce a sahihaini cewa Allah ta'ala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ta'ala baya karban sallar ɗayan ku yayin da ya tsinci kanshi a hali na kari sai ya alula saboda haka wannan yana kai tsaye yana nuna cewa wato in aka sami warwarewan Allah to wato abin da zai cire maka wannan hukuncin warwaran nan shine ka tashi ka yi alwala kai tsarki to nan shine yake yake maka magana yace nan faridun wajiba farali ne kuma wajiba farilla ce kuma wajiba tsarkin ita shi tsarkin farilla ne wajiba nan wani to kaga wannan shi ne ke cewa yake so nake nisashe mu din kanta manganin malamai kaga nan wani yare maka amma ka kawai alayi ya ja kawai ya wuce abinsa in kana gane manganin malamai shi kenan ka gane in ba ka gane ba ka fasa baki a wajen kaga shi kenan abin da yasa nake faɗa haka saboda alibai sai ga wai sai ana kanta musu wani sai ga suna ɗauka abin baya baya da shi dole ya gaya maka wata wani yare ya maka na malamai wannan akwai sabani na malamai akan bambanci tsakanin farali da wajibi abu ne ɗaya ko ko daban-daban ne to shine sai kice maka at-taharatu lil hadathi faridatun wajiba wato su a wajen maliki abu ne ɗaya farali shine wajibi wajibi shine farali shine ne yake sai ya jaddada maka ana to kaga wannan ashe magana ta magana sun naka tana da mafhumi akwai mafhumi akwai abin da san ka gane to in ya zama baka gane baka karantawa sai dai ka ce ka karanta waɗannan hadisai kuma ka zama wasu sharhuyi da aka maka ma da wani Hausa ko abu kama kama da wannan ka ce kama kana fahimta to sai malami ya zai maka wani yare na malamai ka ce ai duk ba su gane ba an zo ana maganan nusus suna maganan qawaid to kai in babu qawaid za ka fahimci nasoshin ba za ka gane ba dole ka koma wajen malamai akwai wato ahnaf su ne suke bambancewa tsakanin farali da wajibi su farali yana sama da wajibi galibi wasu suna cewa farali shine abin da aka ambace shi karara a qur'ani kamar sallah kamar azumi su wannan farali ne a wajen su amma wajibi wani lokaci a iya samu da zama ba ba ba ba an ambace shi ne karara a a wannan ba wataƙila an an ambace shi ne a a hadisi ko kuma a'a yadda suka samu hanyoyin sai da suka dan hada wasu abubuwa suka yi tabarak haka amma dai ya zama wajibi a wajen sai su kira shi wajibi wani lokaci kuma suna kiran suna dan sassautowa ne duba da la'akarin cewa akwai sabani tsakanin su da sauran wasu malaman mazhabobin akan hukuncin matsala kamar sallar mutiri in kaga ai kun san abin da yake mashhurin mazhabin ahnaf su wato wutiri a wajen su farali ne ayin afwan wajibi ne ba su ce farali bane saboda ai kai tsaye ba ba ayan ta qur'ani ko akwai eh wani ce kai tsaye saboda ai muna da ayoyin ta qur'ani duk da haka saboda ayan ai matsala da'a wannan wannan ya shafi wutir eh ba za a ce kai tsaye ba wai rungungun a dunkule babin ta ba amma dai a filla filla dai ba inda aka zo aka ce wannan ga aya ce ta wutiri kamar yadda aka ce ga aya ta sallah ga aya ta zakka ga aya to sai su ce to wannan ya zama wajibi a wajen su wannan duk malaman ahnaf suna faɗan wannan magana to mu a malikiya gaskiya ba mu da wannan kuma jumhurin malamai ba su muwafaka su akan wannan ba saboda saboda kuma in ka duba manganun sauran malamai hatin daga hadisai ma za ka jin ana maganan in ana maganan wato farali to kuma ana maganan wajibi din da hanyoyin da ake sanin abu wajibi ne ko a ce haƙƙun ko a ce farbun ko a ce wajibun wanda ta hanyoyi ne da idan ka gani kai za ka dauki abin wajibi ne sai in kana dalili ko kutiba alaikum as-siyam kutiba kitaba wannan duk yana nuna maka abin wajibi ne sai yayin da ka sami dalili in babu dalili kuma shi kenan sai a hakuri yana nan akan wajibcin sa wannan kaida ce ta malamai a kamar yadda aka sani mala ce a taharat min alhadath faridatun wajiba wato farilla ne wajibi ala kulli man lazimatu salah akan dukkan wanda sallah ta zama wajibi akan sa shi ma kaga wannan yana kokarin su malaman fiqh malaman addini ba sa magana irin irin magana na uda ba'u ka san magana ta ta wanda yake ko ma tun kar ma mu ce uda ba'u mu ce ko ba waka na yanzu za ka so abin da mai shine su ta aman magana eh su ta aman magana haka inda suke shiga ta suke fita su malaman addini shi an zai yi magana sai ya tuna ya tunano saboda kar ya yi wani magana da babu tacewa wani wato a samu iskari a maganar nasa ko ya zama maganar nasa ta warware wata ka'ida babba ta shari'a sadaka malamai suna duba me za su faɗa kuma kai malamai ka nemi wa'azi kai kokari yayin da kake magana karka zama yau kai magana gobe ka kwance ko kuma yau kai magana gobe a tana a tana maka cewa to wannan ai ya kwance abinda ka faɗa a jiya a ka dinga magana irin irin ta malamai ka sai ka tautata ta sosai in ya zama laka amfani da lafazi wacce take kai naka ne a karan kanka kuma akwai ta shari'a sai ka bar taka da ko ta shari'a ka sa yafi yafi kubutar da kai in ba ka ba sai a je wata magana a ce wannan yayi ma manzo Allah magana da bilaci ba wannan yayi kaza wannan shi ke kawo haka eh saboda haka sai ce wajibatun ala kulli man lazimatu sala dukkan wanda sallah ta zama wajibi a kansa to alala wajibi a kansa to zuwa yanzu kaga yana maka aiki ne ka je ka nemo waye sallah ta zama wajibi a kansa kawai wannan wanda sallah ta zama wajibi a kansa suna da yawa sai abinda zaka yi sai ka togace wanda aka shari'a ta shari'a ta shari'a ta riga ta togace maka kaga dai yaro karami wannan zaka ce mishi ya sallah ne babin wato kana koya mishi ban da shi ko sannan kuma wanda ke bacci ai sai ya farka wanda hankalinsa ya gushe to ire da wani abubuwan da zaka buka cicire ma mahaukaci ma shi ma haga wannan din wato shi baya ciki haka zalika a kafirai akwai maganar malamai cewa shin a usul fiqi ne ake kawo wannan maganar afu mukhatabuna bi usul shari'a am la aw bi furu'i shari'a usul shari'a wa furu'iha am la kafirai yayin da aka ce su sallah su ba hada su ake yi ko kuwa abin da yafi magana ta malamai shine a matsayin wajibi a kansu kan yanda mu yake wajibi a kansu ma wajibi ne a kansu sai dai kuma koda sun yi ba zai musu amfani saboda zo da sharadin ba kaga ai koda an ce ma salaka ku fi safar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma'a al-kha'idin kaga rashin yin sallah da barin yin zakka da za a tambaye su amma kaga yanzu yace zai zo yace ai ni sallan da kuke yi na ba sha'awa ni ma barin dan yi inji a wannan ba za a ba shi lada ba ba za a ba shi lada ba dole sai yayi niyya sai yayi sai yayi kalmatu shahada sai ya zama ya mika al'amuransa zuwa ga ubangiji malaci wahiya talakatu anwa'i nau'uka ne guda uku ya guri na ga na fara na jin ya dubu da wannan ba ba hatsin ba insha Allah wa rabu dan yi in an samu dama sai abin nan wa hiya thalathatu anwa nau'uka ne guda uku shi tsarki din akwai wudu alwala wa ghuslun da wanka wa badlun minha inda ta'awwurihima wa huwa tayammum da kuma badali musayansu yayin da aka rasa wato alwala aka rasa lokacin wanka abin da za a yi wanka din to taimama je a taimama wannan akwai maganan badan shi wataƙila in Allah ya sa mun kawo za mu yi magana babban ta ba shin a taimama zaman kanta take yi ita taimama ko ko badan ce ta alwala akwai kamar yadda kuka sani shi ta ma juma'a da azhar akwai wannan sabani juma'a zaman kanta ce ko badan ce ta azhar wannan da malamai wani lokaci suka suna kawo shi ما التي فأما الوضوء أما الولاء ففي ثمانية مواضع أنا سامن الولاء أتنقب إيودا تفس نم واتو ya ga maka gabobin ne kawai bai tsaya ce falla Allah zai zo ga maka daga baya amma yana san ka san gabobin da ake samun alwala a sai ce wahiya sune alwajhu fuska wa dakhilul fami da cikin baki cikin baki cikin baki wato shine kuskure baki da ake yi wa dakhilal anfi da kuma cikin wato hanci shine shakawa da ake yi wa ma baina sudri wal udni da abin da ke tsakanin kundukukin ka da kuma a kunni wannan ai ina jin mutanen kaduna sun san wanda hamsin ko eh eh duk abin da yake waye idan ka da kuma kundin ka wato kuma tu da sauran su duka eh shine shine wato kunkuki wal yadani da kuma wato hannuwa guda biyu ila akhir mirfaqaini zuwa karshen gwiwan hannu wannan ita ma wata sabani ce fa in aka zo a nan ne za a tsaya koko a can ƙarshe shi ma wata saɓani wani saɓani na malamai wato idan a son in ana tafiya a rika gane yaren yaren malaman ko ya daga malami yayi wani abu to akwai abin da yake magana haka malam suna shan wuya wajen ta'alifi suna kuma shan wuya wajen dabtin daure maganganun su sau da kai insha Allah ga yanzu da kawo lafa tafi ka ce kawo lafa ana ta maka nakadi dole maka nakadi saboda kai baka dauko baka dauko hanyoyin malamai ba a yace war ra's wal udnani da kuma kai da kuma wato kunnuwa guda biyu su waɗannan suna da wani hukunci nasu na musamman kunni daban yake da kai koko kai daban kunni daban koko kai da kunni abu ɗaya ne zahiruhuma wa batinuhuma cikin su da wajen su duka alula akwai basharashin alula da wanka akan su warrajulani warrijilani afwan warrijilani da kuma wato kafafuwa guda biyu ila akhir ka'abaini zuwa wato karshen idan sahu karshen idan sahu anan malam wannan abubuwan kaga duk ya dauko shi a ayoyin Qur'ani da kuma hadisai Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kai tsaye kaga Allah ta'ala ya faɗi falla alula din na farko dai ce faqsilu wujuhakum ku wanke wato fuskar ku kaga mun samu fuska eh fuska da sauran abubuwan da duk fuskan gefen fuskan duka ya shafi ciki Allah ta'ala ya ƙara cewa kuma wa aydikum ila al-marafiq da kuma wato hannuwanku zuwa gwiwar hannu kaga nan ilal marafiq ya faɗa maka gaya to kuma ina ne mafarinsa shi ma wannan sai magana ce da malamai kan ne sannan kuma sai yayi magana cewa kuma sai a shafi kai shafan kan rabi ko ko shafan kan duka shi ma wannan magana ce ta malamai wa arjulakum ila alka'abaini kuma yace kuma a shafi wato kulli kaga yanzu muna da alwajifu na farko muna da alyadaini hannuwa guda biyu muna da arra'su kai muna da al'udhunu kulli sannan muna da arjilaini kafa sannan kuma malam sai ya kara da kuma abin wato cikin baki saboda akwai kuskure baki akwai almazma ba sannan kuma sai ya kara da kuma wato cikin wannan hanci shine alistin shaq sannan kuma sai wasu yan kare karen abubuwa da ya hada da ya hada wanda duka waɗannan gabobin ya sun shafa to din yanzu zai kara maka bagada a kansu mala ya ce wa taharatuhu na wa'ani shi tsarki na na alwala abu ne guda dauki ne guda biyu ina jin ayyukan yi tsallake ku shi tsarkin nau'i ne guda biyu alwala kenan akwai ghuslun wa masfun akwai bangaren da shi wankewa ake yi akwai bangaren da shafawa ake yi eh wato yana kokarin ya baka abin da yake zai fara baka a dunkule sai kuma daga baya zai fasa maka shi wanda kuma usulubi ne na koyarwa mai kyan gaske in za ka fara abu ka fara abu a dunkule tukuna sai kuma ka fasa ma yara shi zai maka ko da za ka haddace ilimi kar ka haddace fara'i ga asali ka fara haddace asali kafin fara'i sai ce fal mashu bil ra'si wal udhnayn shi shafan ana yi ma wato kai kai ne da kuma kunni akwai magana cewa shi kai da kunni za a sabanta mushi ba ko ba za a sabanta mushi ba ina ganin mala ya kawo mana shi a gaba to gani ya kawo insha Allah za mu sake magana kan wannan wal ghasl fi ma adahuma banda kai da kunni duk wankewa ne am duk da gon wankewa ne kaga ne yana jiya maka wato ba ba a shafan kafa kenan sai dai a wanke sai dai ka zama shafan kana yin kari ne akan wankewa eh wannan shi ma akwai magana ta malamai kan wannan insha Allah idan muka zo gaban zabi wa ahkamu thalathatu anwa hukunce hukunce na wato alwala iri uku ne nau'i uku ne akwai fardun wa sunna wa fadila akwai wato farali da kuma sunna da kuma abin da yake wato ba fadila in suka ce fardun kamar ya gaya muku cewa suna da fardun da wajibin kusa ma'anar su daya fardun wajibi ma'anar su daya a wajen malikiya in suka ce sunna wato wani lokaci ba wai sunna wai kai tsaye ya zama mustahabi kamar da wani lokaci muke dauka ba aka bila ma ita ma mustahabun ce wani lokaci sunnan ta kallama kusa take da wajiba za ka ga wani lokaci sai sunnatin wajiba wani lokaci idan aka bar sunna ma ana iya yin hukunci ka kamar izalatin najasa za ga wani lokaci malamai malikiya suna ta'abirinsa da cewa shi wannan sunna ce ita wannan shi wannan gusarwan sunna ne amma kuma sai kaga kuma suna cewa duk wanda bai yi ba ya sake sallarsa to kaga ce ba suna suke magana irin suna yana muke dauka ba na ce muku idan ku duba maganar malik yana yawan amfani da wannan abin da yake maganar sunna a nan wani lokaci suna amfani da sunna suna maganar abin da kai tsaye a filla filla ba a mutu a qur'ani ba ko kuma a magana wata gida sai da a magana ma'aiki aka same shi sai sai wannan sunna ce sai sai rage ma abin ba kamar wanda shi kai tsaye an faɗe shi a qur'ani aka ce dole a yi ba a kimu salata wa ati zakka irin wannan fadila kuma shine kuma a duk wa kullu ma tasahala amruhu duk wani abin da yake shi lamarin sa yanayin umarin da aka bayar ya dan sauki bai kai su ba aka ce kamar ziyarar makabarta wanda sunna ce wasu na ɗaukar shaɗin fadila saboda wato ba abu ne wanda yake idan baka yi ba kai tsaye za a ce maka dan me baka yi ba sai dai mutum ya limanta bai yi kaga wannan wata magana ce daban a sai fafurubu sittatun fallan alwala guda shida ne wani lokaci ga malamai sun ce shida wani lokaci ce bakwai sabani na malamai akwai wasu abubuwa da aka yi ittifaqi rago da ba ittifaqi kuma ba kuma kai ma sai ka je ka duba gani wani zai fushe ka na farko shine anniya niyya to nan ne za mu sake dawo da magana da muka a baya da muka ce sai ka in aka tambaye ka tsarki na bukatar niyya sai ka tambaya ka ce to wani irin tsarki kake magana tsarki na atark ko tsarki na amal idan ana maganar tsarki ne na na izatin najasa gusar da najasa to wannan shi ba ka bukatar niyya yanzu dan mutum ya je kawai da ya shiga ban daki baya bukatar zai wanke ban dakin abin da yayi ta sauransu shi sai yayi niyya sannan a ce wai abin ya inganta a'a inda ya riga ya kawai shikenan yau da ko wani ya masa shikenan ba ba ma sai shi da kansa ba ko da wani zai masa kawai yanzu yaro karami a masa tsarki ba za a zo a ce to ai kai wannan allon naka sai ka ji a'a ai ya riga wato ya riga yayi wannan gusa da jasan da yayi to wannan shine abin da baya bukatar niyya idan aka tambaye ka me yasa baya bukatar niyya sai ce ka ce saboda wannan ya shiga cikin babin at-turuk ne wa turuk la taftaqiru ila niyya eh baka bukatar yanzu dan an ce ka daina sata ka ce to bari yanzu ai ban yi niyya ba tukunna sai niyya ya gawo eh amma kaga tare da haka in ka halarta da niyya kuma wannan abu ne da ake so eh yanzu misali da ka shiga sai ka halarto da niyyar cewa kai wannan abin da zaka yi zaka biya bukatan ka ne daga baya kuma saboda ka samu ma kanka yanayin zaka ibada kaga sai ka mace shi ibada amma kaga nan ba muna maganan wani filla filla abu da shari'a ta umarce ka ba ana ga wasu abubuwan suna bukatan su a turkun ne izacin da jasance amma kuma an baka wani kaifiya da hai'a daban kamar in za ka yi tsarkin sai a ce wato ka yi shi manistat marafal yutir wanda istijmari ya yi shi wutiri wutiri bayan al'inka kuma aka ce kuma ya al'ita to kaga yanzu idan ka za ka yi za ka ɗauko wannan tsakon kwanin ka ce za ka yi wato tsarki da shi sai ka yi wutiri to kuma a ciki akwai a bangaren izacin najasa shi to kuma akwai bangaren kuma aiki da sunna da kai to shi wancan aiki da sunna shi yana bukatar niyya an fahimci bambancin shi wancan aikin da kai shi wani aiki ne ai mazala ce maka yi hadisin Salman al-Farisi hadisin Jabir da sauransu mazala ya ce man istijmar fal yutir nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an eh wa an wa an وأن نستجمل بأقل من ثلاثة أحجار نعم to kaga wannan hadisin Salman al-Farisi wannan kaga shi yana gaya maka cewa mazala ya hana kar amfani da ƙasa da hoge uku kaga wannan yana buƙatar niyya kar ka ce ai wannan kawai shi ba a wannan ai in kai niyya to akwai lada kar ku in kana buƙatar in dai baka buƙatar lada shikenan amma dai in kana buƙatar lada to innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa so ladan wannan bin sunnan kuma shine ake magana sai ka halatu da niyyanka to banda wannan kuma sai kuma wato wanda ake da shi shine kaman alwala shi alwala kai tsaye wannan kaga aiki ne haka zalika wanka to kana bukatar niyya sai anan ne babu inna al'amal bin niyyati ya shigo shi sa ma da ya kawo shi ana inna al'amal bin niyyati shi yasa kuma manzo Allah ya kira wannan bangaren na wato tsayarci na aiki ya kira shi da imani eh a tuhuru shatrul iman sai ai wasu lokacin malamai suna fassara shi a matsayin wannan a shine a dutsarki da zaka yi alwala da wanka da sauransu saboda ai sai kai sanar zaka yi zaka yi sallah sai suke cewa to wannan mazana yana ga maka cewa dukan abin guda biyu imani ne akwai lada idan an yi shi saboda kaga idan niyya in wannan wannan zaka yi kana bukatar niyya shi da ma da ya kawo maka ana ce wa ghasl wajhi kullihi da kuma wanke fuska baki daya wanke fuska baki daya wannan wato kai tsaye kaga ai ya zo ne a cikin hadisi a cikin qur'ani cewa lalle a wanke fuska afwan kafin ni magana wa hadisin niyya din nan akwai hadisin niyya ba kawai na malaman bin niyati ne kadai ba kamar da magalibi muka fi kawowa wace idza qumtum ila salah idza qumtum ai idza aratum alqiyam ila salah wannan irada kuma irada niyya ce saboda kaga wannan shi ma yana ƙara tabbatar maka da cewa lalle in za a yi sallah ana buƙatar ainiya in za a yi ana buƙatar ainiya niyya wani abu ne da ake buƙata wanda shine sharadin karban aiki in babu shi to kuma aiki ba zai zama ya tabbata ba to wa ghasil wajhi kullihi da kuma wato wanke fuska baki daya wanke fuska baki daya wannan shi ma a qur'ani ne ya riga ya zace fasilu wujuhakum wanke fuskocinku wal wa ghasil yadayhi ila akhir al da kuma wanke wato hannuwa guda biyu zuwa wato gwiwan hannu akwai malama su malikiya su zuwa gwiwan hannu zuwa karshen karshen gwiwan ba farkon gwiwan ba akwai farin gwiwa gwiwan hannu akwai karshen shi to su abin da suke magana shine ka kai har karshe eh in ma in sami ka dan wuce wato karshen ko yaro ya dan to su lafiya lau ba wani matsala a gabi da wannan za ka yi na abu hurairah ko eh su wannan duk ba matsala to amma akwai malamai da suke da suka saba kamar zufar shi yana ganin ba shi kawai a'a shi a ce za a kai wani mifaƙai wannan ba dole ba to wannan shi ta amma da ya kawo maka ita ila akhirin mifaƙai zuwa ƙarshen gwiwan hannu saboda ka fahimci zane saɓan da ake da shi da wasu daga cikin malamai da suke wato cewa sai an wannan wal masku bir ra'si eh wannan ila ilan tunda ai zai zai iya daukan gaya zai iya daukan wato mafarin gwiwan gwiwan hannun ko makashin gwiwan hannun in aka ce daga karfe 1 zuwa karfe 4 zai iya daukan farkon lokaci zai daukan kuma sai lokaci a dan zurma ko sai aka ce wai malamai sai a samu sabani a wannan to shi kaga in na zo ya ga malamai sun samu sabani irin wannan ba cewa zan yi wannan kai baka da hujja ba eh dole dai akwai wanda yayi ai asawab la la ta'addat daidai ba da ma wai guda biyu kamar da suke faɗa qawlani mukhtalifani wa yakunani haqqan jami'an man haku wasu wabu illa wahid daidai ɗaya ne daidai ɗaya ne kawai to amma dai ko da ayin kusur zai ga to lalle wannan ba ganganta sa'a Allah ta'ala ba wannan ko zai ƙara baka wato ladabi na sabani ka zama baka wato in za ga kan wannan abin da bai kai ya kawo ba a ta rigima kuma to wannan rigima ko ba a san shi tsakanin ɗaliban ilimi kuma gaskiya tsakani da Allah rashin sanin ilimin sosai da kuma karancin ilimi ke kawo shi amma ga lokacin da kai rinka cikin ilimi to sai daga lokacin za ka gani wai da can na sani kuwa saboda in ka shiga cikin abin da malamai ke faɗa aka ga wato wani abu bai kai bai kai a ta rigima ba wani abu abubuwa ne masu sauki akwai abu da ba a saurarawa kamar da ce shi zai faɗa da hadisai ko zai faɗa wani kaga ba za a saurara mishi ba to amma wanda yake ya dan saba ne wani abin da yake akwai lahu habbu minan nazar ra'ayin nasa to kuma ga wannan zaka iya karewa a akalla ne a babin cewa ba za mu zo ba za mu yi itifaki ba hannayen kama ba su yi itifaki a tsawo ɗaya ba ba zai ku itifaki a ra'ayi ɗaya kai kana son shinkafa wani shi wancan na son tuwo yanzu da zamu ce a kowa abu ra'ayin sa sai ka ga abincin ba zai yi ba amma dole saduwa za a hakura da na mala yace wal mashu bir ra'si kullihi da kuma shafan kai baki ɗayansa wannan shafan kai baki ɗaya shi ma wato sabani ne ake da shi da ahnaf da shafi'iyya a kan wannan fadin Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum ku shafa kanku me ake magana su mali a hanaf da shafi'iyya suna ganin tun farko dai an samu matsala an samu wato sabani ne wajen wannan ba'u wace iri ce wannan za'ida ce ko mecece ta tabi'iyya ce wamsahu bi ru'usikum shine bi ba'd ru'usikum inji inji shafi'iyya shafi'iyya da su da hanaf suka ce wannan ana magana wani bangare na kai kana in ka samu wani bangare na kai shikenan abin ka a wannan dinka yayi to mu mu wasu daga cikin malamai suna cewa wamsahu bi ru'usikum anan kamar an ce wamsahu ru'usakum wannan ba ba ba unce ta insaq eh wato ba unce ta insaq abin da ake magana shine shafa ne sai aka ga maka da zaka shafa to in ka shafa rabin kai ai ba rabin kai ne ba kai ba ko to wannan shine inda su kuma malikiya suka samu kuma suka ce manzo Allah lokacin da da Uthman ke bada wato sufa ta alulan shi da kuma sauran wasu daga cikin sahabbai kaga shaban kai yayi aqbala wa adbara shi yayi tun daga ke goshe fara ya kai ke ya kai ke kuma dawo ko daga kaga ga wannan yana ya nuna nuna maka cewa wato almashu bil ra's kullihi to kaga alayi halin da dukan wannan abu ne wanda ke akwai nazari a ciki ya danganta wannan zalagajacce ne amma ba haka ba musa fobi rukusi kuma akwai saɓani da yawa na malaman lugawa kansu kafin malaman shari'a akwai saɓani wannan ko ma me ya mu ce dai abin da yake kamala shine wato a shafa kai duka wannan shine kamala abin da ya fi abin aikin mazala ya fi wakana a kashi shine wato a shafa kai babu abin da kuma zai rike hannunka kawai ka shafi kan su ma shafi iya da su suna ga maka cewa idan an samu mutum bai shafa ba din me yayi hukunci to kuma akwai wasu asarai da suka zo da suke nuna in ma ba a shafa din duka ba to wannan Allah ta yi ba za a ce za a bata Allah mutum ba saboda wannan sai wa ghaslur rijlaini ila al-ka'baini da kuma wato shafan wanke kafafuwa har zuwa wato ila sahu wa ma bihi ya fa'alu zalika da kuma abinda sai da shi ne wato za a sami wannan za a sami wannan wankewa din shi ma wannan anan wani yare ne maka yace yayin da zaka wanke hannunka zaka wanke kafanka zuwa idan sahu to yanzu sai ya ga maka dokar to amma kuma akwai wani aiki da kake bukata wanda sai da shi sannan zaka iya wankewa to kaga cucudawa yanzu to daga nan ne labazin addalku zaka gani a shari'a kuma ana kawo shi a malamai suna cewa to shi ma wannan ya shiga saboda ka'ida shi ne alwasila laha hukumul maqasid alwasail laha hukumul maqasid da abinda ma la yatimul wajibi la bihi fa huwa wajib saboda haka tunda wannan cucudawan da shi ne zaka iya wankewan baki daya zaka gangama jikinka kafan baki da ta kusa a ce sai su ce maka wajibi to amma yanzu da misali za a ce za ka samu za a kadar cewa za ka wanke ka wanke cikin naka kafan naka kafan taka ka wanke kuma ba tare da cucudawan ba ai zai iya yiwa ko ai zai iya yiwa to in to in da an kadar ayi wannan to shine wasu malamai ke cewa to adarku ba dole bane an fahimci wannan din kamar cucudawa ne yayin ake wanka shi ma wannan akwai sabai na malamai cucudawan dole ne ko ko a kawai da zan yi ninkaya cikin ruwa in fito fi daliya ta shikenan to sai ake da sabani wajen adarku an fahimta to sai wa huwa al-ma'ul mutlaq nan yace ma bihi yaf'alu zalika da abinda da shi ne ake aikata wannan abin nan na faɗi a dalku sannan kuma banda wannan kuma anan yana wato musamman yana magana ruwa kaga abinda da shi ne za a wanke shi ne ruwa to shine yace to wa huwa al-ma'ul mutlaq shine ruwa sakakke al-ma'ul mutlaq wannan shine wato duk wani duk wani wato magana kai ɗin da aka faɗa mai ruwa amma an ba ka ba duk wani ta'arifi da aka yi za ka shiga dauji ne kawai ko wasu abubuwa da kawai Allah ya yi su ne ya basu haka ba sa bukatar ta'arifi ta'arifi shine a zo Allah baka ce to ka ruwa a cikin wannan shine ruwa amma ka ce za ka yi kisa shi mai muftasarul khalil yake cewa shine ma sadaka alaihi ismul ma shi abin da kawai sunan in dai ka kira shi ruwa ruwa da za a sha a rayu ba wai ruwan shayi ba in ka ce ruwan shayi ka ka hada shi wani abu amma dai ruwa ne wannan to a gaba yanzu shi kenan ya gargata cewa ruwa ne wanda za a lura da shi akwai abin da ake da sabani akan cewa kan alula da ruwan ruwa na teku wannan akwai wasu asarai da ake da shi daga wasu daga cikin sahabbai abdullahi bin amr ibn al-as da su abul aliya da sauransu da suke ganin su suna karhata yin alula da ruwan teku to amma kun ga hadisi yana musu yana musu raddi hadisi hadisin nan mashhuri da mazala ke cewa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu wannan hadisi hadisi ne wanda yana da farko abin da ya fara fasgana game da wannan hadisi shine wato ina karanta al-muharrar na ibn abdul hadi to yanda ya kawo cewa rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wane ne haka ya kawo su maganganu wanda suka inganta shi ibn khuzaima ibn hibban ibn abdul bar da sauransu a to sai ne kokarin nima in bibici hanyoyin hadisin to saboda ne mamaki abin da yasa ne mamaki duk da bukatan wannan hadisi da ake da shi to sai ashabu sahih ashabu sahihain shaykhan sai basu fitar da hadisin ba to me yasa basu fitar da hadisin ba a hakikani idan ka je zaka ga akwai wasu abubuwa ne da hadisin tabbas an tabbata ya inganta to amma wannan sharadin da zai hau kan ingancin da kai tsaye su zai hau kan sharadin Imam Bukhari shine sai an gumi tukuna wato da dadewa ina da dirasa da na fara kan hadisin amma har yanzu gaskiya ba ba yayin mamakin da daga abin da fadi in ka wannan hadisi kadai wato zai dauka watanni gaskiya saboda yanayin da ake da sarƙaƙiya wajen abin nan kuma dan wani albai su ina karfafa su in an samu in ka samu dama wannan hadisi kawai ka je ka ga wato dimbin ilimin da ke cikin sa akwai ilimuka sosai a cikin sa nan kaga alma'ul mutlaq kai tsaye mazala ya sanya ta ruwa wanda yake ruwa wanda yake wato na teku a ciki saboda haka ruwan teku shi ba ya shiga duk wani wanda ke sahabin da ya saba a wannan babi da wani malami da saba a wannan babi wataƙila ku bai samu wani hadisin ba ko bai fahimci yanayin da sauran malamai suke fahimtar hadisin ba amma dai hadisi karna yana nuna dan cewa dan cewa inna narkabul bahra wa nahmalu ma'ana qalilan min al-ma al-qalilan min al-ma fa in tawadda'na bihi adishna to sai Allah ya bashi labarin cewa afara tawadda'u afara tawadda'u bihi afara tawadda'u min ma'i min ma'il bahr sai ce a tahuru ma'ahu al-hilm matatuhu ya bada wannan wato fatawa mai girman gaske wanda yake akwai fa'idoji a cikin ta to shi wannan ka kai ya riga ya baka wannan doka din saboda haka kai tsaye duk wani abin da yake na inda sunansa ruwa duk ko da gishiri ne in ka na so za ka iya Allah da shi wannan yana ya shiga cikin abin da ake kira al-ma'ul mutlaq to sai dai wato shi ruwa ruwa din kai tsaye wanda ruwan misali wanda ba ba shi irin na gishiri na da sauransu akwai abin da ake magana cewa shi wannan ruwa din ahur da ake magana ahuriya ake magana ko kuma tahiriya da duka guda biyu wataƙila wani ya hararo bambancin har aka ce a tahur kawai shi kasance shi tsahir ne wannan tahur sai zama fa'ul ne bi ma'ana fa'i kawai mubalaga ce aka yi cewa shi mai tsarki ne to amma yanzu in aka tashi wataƙila in za ka Allah sai an je an duba yanayin ruwan haka a gani in ruwan gishiri ya shiga ciki sai a ce to banda shi a ciki sai su ce to wannan ba ina fa'ida tahiriya bane wannan tahuriya ce to wannan akwai wasu wani wasu maganganu na shi imamu abu hanifa da yake da shi akan wato yanayin tsarki na ruwa cewa kawai da ka samu ruwa wanda yake wato shi bai hau kan sharaɗin da yake gani ba to sai da a kira shi da tahur ba wannan da tahur ma uhudu wannan na magana na manzo Allah yana magana tahuriya ne ba tahiriya ba sai fasara wannan wato hadisi na manzo Allah da cewa at-tahur ma'uhu wannan matsala yana maganan tahuriya ne ba ta tahiriya ba ila an fahimci bambancin guda biyu haka nan da da Allah ta'ala ke cewa mun sauka muku da ruwa ma'an tahura sai sauce furqat Allah ta'ala ke cewa anzalna minas samai ma'an tahura yake cewa ya mun saukar muku daga sama ruwa tahura mai tsarki sai to wannan kaga ana maganan tsahir ne wannan tahuriya ake magana ba ta tahiriya ba to wannan shine malamai ke masa daddi cewa to waɗannan ai duk to babu wani me yasa maza Allah ta'ala zai zai faɗi kawai ruwa mai tsarki a mai amfani da shi shine fasarar shi Allah ta'ala a can wata wata aya yake ƙara gaya mana cewa wani nazilu alaikum minas samai ma'an lin tahirakum bihi kaga saboda mu tsarkake ku kaga wannan ya fasara maka me ma'ana at-tahura can eh haka Allah ta'ala mazala a cikin hadisi yake ce a sahihaini yake cewa ju'ilat liya al-ardu masjidan to saboda kaga tana tsarkake kan tsarkake kai ta kanta kasar ba ma ruwa ba ruwa kadai shi kansu yana tsarkakewa to wannan shine abin da yafi yafi cewa to duk wani ruwa inda ya gargata sunan sa ruwa to wannan ya halatta kai tsaye za a yi sha in za a sha ne za a yi aikin al'ada da shi sannan kuma za a yi tsarki da shi zai tsarkake ka baki daya nan malam da cewa ma bihi fa'alu dalika da abin da shi ne ake aikata wannan tsarkin a wahuwa al-ma'ul mutlaq shine ruwa sakakke wannan mudakara ce kawai zan dan kawo shin ruwa dole sai da shine za a yi za a yi wato za za a busar da najasa wannan baya cikin wannan karatun zan kada kawo shi ne saboda da ya samu irin mubarahan nan ruwa yanzu ruwa dole sai da shine za a tsarka za a busar da najasa ko ko akwai abubuwa da za a iya busar da najasa da su akwai wanda ya taba kanta maganganun maliki akan wannan na eh to ya ga yawo ga tana to ka to ka kawo ka samu da mu huta ko eh aka yanzu sai abin da nake magana abin da ake abin sa malami ke kawo wannan magana yanzu sai da ra'ayi ba wani auren nan sai ba a yi ba a sa ruwa ba sai wato iska ya tsere ta shi har ya bushe to da ka zo sai ka jika riganka sai ka zauna a wajen sai aka zaga maka cewa wannan wurin fayanin na yayi tsari to wannan abin da ka ɗiba dijata ka ɗiba
malam akwai ɗaharatul istihala taharatul istihala ban gane ba kamar wannan yanayin gurin ya canja Ba- ah, na kubus kenan auki istihala istihala ya naji naji naji naji ya canza na to shi mun samu ansa ta amma ka ce me yake magana kenan ko Eh, wani wasu daga cikin malamai suna su su- suna cewa wai du- duk ba da tsarki sai da ayi shi da da ruwa wanda wannan kuma gaskiya ku- kukan gwashi kun ga ba ku bara ma wani abu- ra'ayin baya ba Eh, wato shi ita abin da ake bukata na in aka samu najasa shi ne kawai ta kwaranyu ko ta yaya ta kwaranyu to shi ke nan wato kawai wato ta dawo ya dawo cikin asalin tsarkinsa saboda ai hadi hujja akan wannan shine hadisi nan na wanda wato imamu Ahmad da su sunan Abi Dawud suka fitar hadisi Abu Sa'id al-Khudri hadisi bi'r buba'a hadisi bi'r buba'a kun ga ai abinda yake magana shine a, a, wato rijiya ce yulqa fiha al-hiyad wan natan wa luhum al-kilab ana sa wadannan abubuwa ne da yawa a ciki to kaga daga nan kuma bayan wani lokaci kuma sai sai ruwan ya dinga ya dinga hauhawan kansa har daga baya ya bai da kazantar kasa ya- shi kuma sai ya zama gari ya garu haka nan da kasa da wani kashi zai kashi a wajen amma kawai sai aka bar shi haka nan sai kasa ka- kasan ba ta bada kazanta ta ta hauhawa da kanta ta samar da wato wajen ya zama ya fes to yanzu wannan yauni ya dawo tsayar tsarkin sa saboda me saboda manzo Allah cewa ya ju'ilat bil ardu masjidan to saboda haka wannan gurin ya zama tsarkaka haka zalika da kawai wajen fitsarin sai iska ta ɗaiɗaita shi an fahimci yanzu kaga mun fara da inda ba saɓani sai na zo da na fara kawo abin da akwai saɓanin ne yanzu iska ta ɗaiɗaita abin ko kuwa a rana ya bi ya bi ya bi ya fi tafi da wannan wannan abin baki da dan wannan galibi yana shafan mata ne suke yawan tambayar mu akan wannan cewa wannan ai kujeran yaron ya yi tsari ya yi tsari ya yi tsari yanzu ka tana za ta je ta ɗauko ta sa- ta sa ayon misali saboda in ta sa ruwa ba zai bushe ba ta sa ayon sai dinga nike wannan tsarin har aka zama babu alamansa ba zarni ba komi to wanda ya ci tsakinsa an fahimci saboda abin da ake magana shine kawai wutar da ta zama ba babu ita amma in dai an samu da shi ke na kuci kucin ya dawo in ba samu da samu to kucin babu shi Eh, wanda ka- ke son ya ya- ya ga irin wannan ya ya ga ya duduba maganganun ibn taymiya ya yi magana mai zurfi kan wannan sabani da ake da shi da wasu daga cikin malamai har da malaman malikiya akan matsa cewa sai an sa ruwa ko sai an yi kaza ko sai an yi kaza duk wannan gaskiya ba dole bane sai an yi sa ko kasa yanzu za ka dauko kawai ka- ka dinga samun najasa din har dai zama kasan ta riga ta tsaftace wajen yanzu misali ka shine a wurin nan na- aka dinga kasa kasa aka rashi sharewa to ya zai dawo cikin tsarkin sa kuma mutakar babu alaman sa in aka sallah a wata sallah ta yi insha Allah abubuwan tambaya na'am wai mai magana mafi inganci gwada na jasa ce ko ba na jasa ba ce
Ah.
na duba suna cewa ba na jasa ba ce
a to ai kwata kwata akwai abubuwa da yawa cikin sa kwata kwata fa kwata mi abubuwa ne da yawa wani so kawo sa mata kwatan ma yake yi mata to kaga a ce ba najisa ba najisa ce mana sai dai abin da ake magana shine inda najisa ta zama ainiya najisa ce da aka tabbatar shikenan ta hukunci najisa ya zo amma amma ya zama najisa ce wanda take eh, yasiriya ka zo wucewa abin ya dan fartsin maka to kaga wannan al-yasiru ma'fuun an wani abu da ke dan kadan ba za ka ce kan wannan kuma mutum sai ya je ya danga ya samu kanshi wasu wasi da yawa ba ya je ta wankewa yana ta abin nan in zai iya ya faruwa to wannan babu laifi amma ba za ka kallafa masa ba na kan magana kwasa na akwai inda suna da sakin ruwan kwasa eh a dawo da shi cikin ka- gari a amfani da shi a ruwan famfo a ya dawo ya dawo ɗarkin sa yawa ana da amurka ba su da aka ce saboda su ba su da- su da abubuwa na na west haka abubuwa haka na na eh, wato eh, na west product eh west products din nan haka to da shi suke ƙara recycle zama ruwa da suke sha su wannan kuma lafiya lau yanzu ba gashi wannan bai rubu ba ba ai kazancan ne a ciki amma daga nan kuma sai gashi daga baya ka ga gashi ya dawo na kawo kallon kamar yadda muka lalace saka a ruwan nan wajen tsaftace eh yin su kurori da kuma wasu wannan duk babu laifi kamar wasu alim ko na abu wannan duk babu laifi mutakar bai zama yarin jaye sunan abun ba mutakar da in dai kai haka zaka ce wannan ruwa ne ko da abin da ruwa ke yi shi ma yana yi ba wai ruwa na wani abu ba kaga aka ce ruwa ruwa na tsami banza ne kaji ruwa ya yi maka wani kaga wannan wani abu aka sa eh ai- ai- wato kamar an sa samu abinci ne wataƙila kaga ji ruwa ya fara daɗi kaga shayi zai sha wannan kaga ba za ka ce za ka Allah da shi ba eh dan akwai wasu daga cikin malamai da suka suka nemi su su- su halatta wai alwala da da da ko kuma ko lamu a yanzu ko ko da bi ko da bi tamar ko abu irin wannan wannan duk ba- baya cikin ruwa na malam kaman fitsari haka ya bushe eh a cikin dadduma Haka. eh, a- kana kana jin tasirin sa
asiri Zar- zirni haka a don akwai zani a tasirin kenan ai sai muka ce tasiri muna maganar launi ko wato ɗanɗanansa ko kuma warinsa in dai kana ji shikenan yanzu ya- hukuncin ya dawo in kuma hukuncin ya riga ya kau shikenan yanzu abinda muke magana fa da fa wato za a samu eh, tabbata haka an yi fitsari a ciki sai ka je ka aje sai can wani lokaci an daɗe shikenan sai ka zo ka ɗauko ka je baka ci wannan abin ba ba ka bukatar sai ka wanke Eh, saboda shi diya ne ta riga ta is- istihalatin najasa najasa ta riga ta canza na'am to kamar idan sun wayan da suke kunno ruwan famfo haka da suka tashi sa tsarkake ruwan sai suka sa alimin ya yi yawa da ya kuma in kuka tara za ku sha sai ku ji ya yi alimin sosai wani sa'in ma in kai alwala aka ji don kwaɗon kwaɗon wannan da babu laifi saboda yana daga cin abin da yake yana da wahala a- a- a- a karaba shi da ruwa Eh, duk- shi ai irin wannan ne kaga ake samun ruwa ya gishiri irin wannan to za ka iya raba shi za ka iya raba shi ba kuma in ka ce za ka matsa akan wannan to za ka zama ka kallafa ma ka kawo haraji a cikin addini Allah kuma bai sanya mana kunci a addini ba duk wannan babu laifi insha Allah Kar- kar- kar.
kamar adadin ruwa da yake fuskantacce eh sai zama na cewa an akwai najasa a ciki Na.
adadin najasa da kamar yaya ne zai iya lalacewa in dai har in dai har ya riga ya rinjaye ma'anar ruwan ya zama ruwan gashi ya riga ya eh, wato ban gane ma abin da kake magana ba kamar misali fitsari ya shiga cikin ruwa haka Eh.
ya ajiye abokin fito a idan a akwai hadisin idan balaga al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khamsa eh idan in dai ruwan ya zama yayi yawa haka eh, al-qulla yanda eh, wato malaman wajen takadirin sa sun dan samu sabani amma dai zama ce ka haka ba ruwa wanda yake eh, wanda muke dan sawa na tanki haka daga irin wannan tanki haka idan ruwa ya cika sai ruwa aka ce ga shi wani dan dis din tsari banda bai kai ya kawo ba ya shiga ciki wannan ai ba zai iya dauka wannan da ta ba saboda ya riga ya ya kai qilal din ya kai idan ana son a- a a sami wannan matsalar mai zurfi kan wannan abin da malam ya faɗa a duba kitabu qubur na Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallah yayi magana akan wato wannan kullu din mai matsala yake magana kuma kullun ta ina ce kuma ya ake wato kiyasin ta in kai kiyasin zaka gani kusan ka iya cewa kamar ko drum haka ko drum biyu haka ko uku haka irin wannan haka a duba littafin yana da muhimmanci kwarai da gaske a qubur a- a- kitabu duhur na abu ubaid al-qasim ibn sallam akwai abubuwa da yawa da yasa a ciki wanda yake wanda yake ana bukata har wasu daga cikin hadisai haka wanda watakila sauran tafi ba za ka same su ba Ah, na yanzu misali malam kan in ta mai sa misali misali ya sa turare na a wurin da ke yanzu ne Haka.
bayan ya bushe to wani tare ne tafi da
muka ce ai mu abin da muka ce shine duk abin da ya zama sanadiyan shi da ya zo ya riga ya yi kokowa da najasa har najasan babu ita babu tasirin ta to tsarki ya dawo kuturan ne ko tunare ne Eh, kuma me shi malam su malikiyan kuma sun yarda akan cewa ba dole sai da ruwa a ai wannan ba ina maganar malkiya ne ba shi ce maka ajiya ga maganar ibnu taymiya eh yanzu ai wannan mun buta an buta zai zai za mu dawo ne su malkiya suna su malkiya a wajen su har wani lokaci da wasu daga cikin hanabila ma suna cewa wai da ra'ayi ginin ginin da aka yi aka ce kasan wai kasan ne kasa ce tana jasa aka zo aka kwaba kasan da ita aka zo aka yi ruwa ko kai shanya ka zo ka ɗauko shi to kuma sai a zo a ce kuma maka a sa maka a shiga da kai cikin wani halin tsakanika yi to duk wani kaga ai akwai haraji shi kuma addini ku dinga duba ku gani in dai abin da yake a a cikin nasi din shi ya kawo sauki aka samu wani malami kuma ya tsarari to to kawai ka dau saukin ya fa alheri maka saboda waya fi daidai da kaidar ta shari'a Eh, lo- lo- lokacin ya yi kuku ne saurin da kawo eh malai yace wa sunanuhu sab'un sunanu Allah guda bakwai ne wa hiya ghaslu yadayni qabla idkhali ma fil ina'i shine ya mutum ya wanke hannu kafin ya shigar da shi a cikin ab- abin da zai yi mazubin alwala din fariya Allah kamar da muka sha faɗa Ah, su a lokacin su galibi ah, ba abin Allah ba ba ba, ba rufaffai ne ba irin abu ne wanda galibi za ka ga irin gwangwanaye da muke Allah da shi a da to za ka ga to abu ne da za ka ɗibo ka abu sau da ka sai da ka aje shi a dama sannan kuma kafin ka sa a hannun sai ka sai ka wanke wannan wato suna ce ta manzon Allah manzon Allah ya riga ya shar'anta mana cewa wato ai- a wanke hannuwa guda uku to ko da ma babu uh, buta ce kake da shi to wannan babu laifi kaga zaka wanke hannayenka guda uku wannan sunna ce ta manzon Allah shi yasa ya ce maka wato a sunna din saboda ka kai tsaye wannan ba wai ya zo ne a cikin a cikin hadisi ba ai, a cikin qur'ani ba to amma kuma da abu da manzon Allah ya kawo mana kaga shine shine abin da zamu dauka shi ba ya zama addini a a wasu waliki suna ɗaukan wannan abu zai sunna ce ba to inda ka bar shi ba za a ce yanzu kai tsaye uh, babu alulaka ba sai ce wal mazmaza wal istinshaq da kuma shaƙa ruwa da kuskure baki da kuma shaƙa ruwa wannan mu malikiya mu wannan mustahabbi muke daukan su Ah, amma Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai su suna ganin ah, wato wannan waɗannan abubuwan wajibai ne hadisai da yawa sun zo hadisin Laqit ibn Sabira da sauransu sun zo sun yi magana cewa ai mubalaga wajen al-istinshaq da kuma al-madmada sai dai illa an takuna sa'iman sai idan ka- sai idan kana azumi wasu daga cikin malamai suna ganin wannan gaskiya sun a dauke shi a matsayin wajibi shi yafi a to kuma gaskiya dai magana da yana saboda wato asarai da suka hadisai da suka zo a wannan babun da kuskure baki suna da suna da yawa to kai tsaye ba za mu ce dai ah, wato ah, in an mutum bai yi ba bayi da alwala amma dai gaskiya ana baka goyon baya karkace za ka yi shi don wasu daga cikin malamai su suna ganin wanda bai yi ba ba shi da alwala malam sai ya ce wa ghaslul bayad alladhi bayna as-sidqi wal ubni sannan kuma mutum ya wanke wannan gefen fari da ke tsaka wani fari da ke tsakanin kunninsa da da da da da wannan da kunninsa da kuma wato shi fuskarsa kunnin kukinsa wasu farare ne dan nan haka wani zai ga Allah ka ga ya ya bashi ya nan a bai karasa kunnin mabiya wannan duka ya kamata da dan gefen nan haka duka ya zama kawo wanke su haka wannan shine wato albayadu alladhi bayna as-sidqi wal udhni wannan dan fari haske da ake iya samu a ga galibi ai ko a fata ko mutum ma ba in yi ruwa zai ga nan din ya dan haske to wannan shine abin da shi malai yake magana lalle a wanke shi na'am to wani a fuskokin mu mana
da wa masu dakhil al-udhnayn da kuma shafan cikin kunni shafan cikin kunni shi ba wannan wato ah, wani abu ne da yake sunna ce ta alola Ah, ya kawo shi cikin cikin wato sunnoni saboda da wata ilu dalilai guda biyu akwai maganan farko cewa shi kunni tare ke da kai ko kuwa ba tare ke da kai ba wannan magana ce da malamai ke- kan kawo shi to banda wannan kuma akwai magana kuma cewa in za a yi ko za a sabanta ruwa ne ko za a sabanta ruwa ba Eh, na ga wannan magana watakila ko akar kalla ok to ba ba magana yake ba, na ga wani ya daga hannu. to wannan shine abin da malamai wato abin da yake a- a a wannan babu akwai hadisi na shahar ibn haushab da yake rubuta daga abu umama al-bahili kuma shahar ibn haushab yana ruwaya daga abu umama hadisi ya cikin kutubu sunan cewa al'ubinani minar rasi kan yana daga cikin wato kunuwa yana daga cikin kai saboda haka anan wato kamar ce maka ake mutuka zaka wace kai to sai za ka shafi kai to sai ka shafi kunu to kaga wanda ya dauki wannan hadisi ya ce maka abin wajibi ne to kaga shi yana da in tashi fuskar shahar ibn haushab a wato akwai mukhtalafun fihi inda immatin luqat malamai sun yi sabani wajen wajen duk malamai mutaqaddimuna ala tawfiqi cewa shi wato fika ne ko kace akalla dai hadisin sa wato amintacce ne ruwayan da yake daga Abu Umama to amma wasu daga cikin malamai saboda suna da dan ta cewa a kansa suna rawana shi akwai ah, malamin Dr. Muhammad Sani Umar yana da littafi da ya yi da bai riga ya ko hannu ba amma dai a majalisi ya sha gaya mana cewa shi bayan ajira dirasa haula sha'ani shahar ibn haushab ya yi dirasan hadisansa duka bayan ya gama kuma shi ta bayyana lahu annahu hasan hadisi illa idza ankara cewa hadisi da hasan ne wanda kuma gaskiya ila hadal qawl amin kusan kado maganganun malamai a yi masa mutakaddimuna sun yi magana masu kyau a kansa da kuma a ce za a ɗau- za a ɗaukan hadisinsa kawai da'ifi kama da raja alaihi kalam muta akhiri cewa wato eh, hadisinsa da'ifi ne sai an samu ne ya wafaka masa magana ce wanda yake akwai rauni saboda haka hadisin eh, shahar ibn hausha a cikin akwai shi a cikin wato sanadin amma wasu daga cikin malamai suna ganin wannan magana ce as-sahih suna da'afa hadisi saboda shahar ibn haushab din nan. to kaga da'afa shi ta bangaren shahar shahar ibn haushab a ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar su malam kaga ah, shi hadisin ma ya riga ya sha to akwai kuma shi amma kuma ta ba tare da haka akwai magana ta guda biyu da ake dan magana kan hadisin cewa ana ganin as-sahih magana ce ta Abu Umama ba magana ce ta manzon Allah ba to ko da mun ce magana ce ta sahabi sauran wasu daga cikin sahabai sun mara masa baya to lalle a- a- a- wato al-usul bil ras eh wannan kaga ya iya zama daga cikin wato yana daga cikin kai din saboda haka in zaka yi wannan kuma kaga zai ƙara tabbatar maka cewa in za abin da yake as-sahih a maganar malamai sabanin mazhabin abin da malaman malikiyya mu suke faɗa as-sahih shine za a shafa kai shine wato shafan kai baka bukatan ka sabanta ruwa abin da kake bukata kawai shine a- a- wannan ruwan naka da shine zaka dauko in ka shafa kan kuma sai ka shafa kunnanka da shi daga baya wannan shine abin da yake akwai hadisi da yazo a wannan babu hadisi ne wanda yake bayi da karfi malamai da yawa sun yi magana kan ma ba kuskure aka yi shi wannan hadisin kuskure aka yi Ah, ba haka hadisin yake ba huwa mughayyirun min wajhihi hadisin ba haka yake ba an canza shi mala yace wa fi zahirihuma wa fi ina jin kam wannan matsala ya kamar ba wani magana akan ta in akwai wani abin da ba kawo ba a tuna mu wa fi zahirihima khilaf na malam ne wannan tsari a kan matsalar masjidil ma'alam
a shi yake magana ai hadisin da ya zo a wannan cewa ta jizul ma sabanta ruwa hadisi ne wanda yake malamai sun yi magana kan ingancin rashin ingancinsa eh abin da ya fi tabbata a aikin mahaifi shine shi baya sabanta ruwa wannan shine idan ku je ku rubuta littattafai na sunan ko da bulugul maram in ku rubuta za ku gani hadisin da ya fi inganci shine hadisin da ba a sabanta ruwa in ka shafa kanka kawai za ka shafa kunninka hadisin da yake cewa min ghairi ah, wato fadli ah, wato ya hadisin yake ya lafazin hadisin yake wa zai nan Eh, eh, ah, haka yake ah ba kai da fadli ya rage wannan lafazin naka shine shine abin da yafi shahara sai haka wannan kaga wannan hadisin da yazo wannan hadisi ne ma'anun hadisi ne wanda yake da illansa saboda haka wato malaman hadisi sun yi abin nan ku ku je watakila ku duba a shari shek na kalkala malam a littafin tasir Allah na da ya dauko hadisin Abu bin Yahya al-Mazini na hadisin Usman bin Affan na wannan nan da suke a malam dukkan wasu da ya dauko wannan ba su kawo wancan mana ba Sai su fita a sabon tsaro eh ban gane magana ba magana magana magana sabon tsaro ga kullu eh zai ma'al na su ma an hadisan guda biyu ba- babu wannan magana eh a to idan ka je ka duba in ka je ka duba abin nan din ah, hadisin Umran an Uthman ibn Affan da sa hadisin Sarbon sauran sahabbai sai ka gani ana maganan kai ba ai maganan kulli ba yau ba an fahimta shi ba ai maganan kulli ba to amma in ak- in aka ce din gurungun ba ai maganan kulli ba kaga al'udana min ras kaga al'ugami na ra'asi ya shigo ciki yawwa wannan shine so amma dai wannan ne duk da haka dai kaga yana ƙara nuna maka cewa dai da khilafi fihi haddu min an-nazar na'am malai ce wa fi zahirihi ma khilafun akan akwai sabani akan cewa wato a shafi shi zahirin kunni ba cikin kunnin ba wannan gefen haka da sauransu akwai sabani na malamai kan wannan wata jididil ma'i lahuma da kuma sabanta ruwa wannan haɓa ma da balikiya akwai wannan sabani shine malamin ne yake maka kayan wannan matsala wat tartib da jerantawa jerantawa wajibi ne a alula jerantawa wajibi ne Allah ta'ala shi kun ga ya kawo fuska faqsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn Eh, sai ka ce to bari mu fara da abin da ubangiji ya fara ko ba ka ba Eh, to amma wannan wajibi ne to su to me ne dalili
haka aikin maza Allah ya gudana
eh to amma aikin mazalla da ya gudana ai kaga mukaddara idan me zaka ce idan wani ce maka tunda shi maza Allah gashi an bada uma- uma- wato umarni a Qur'ani a irin wannan jeren giyar shi kuma mazala da yazo yi maka bayanin wannan hukuncin a aikace shi kuma shi ma sai ya jeranta sai ce maka to kuma kamata yayi ka saukar da bayanin sa matsayin asalin hukuncin da na asali na wajibi idan ka faɗa mishi kaga ya zama wajibi kenan eh, domin bayanin wajibi bi manzilati wato wujubi asalin hukum din me ya amsa zai zama
wajibi wajibi wani wajibi kenan to yanzu ne mai ita baki kuma kana zama na ci na ci gari ba ko Um, akwai akwai asare da yake da yake nuna cewa ba wajibin bane daga Ali bin Abi Talib da wasu daga cikin daga wasu daga cikin wato sahabbai ah, da yake nuna cewa wannan din ba wajibi ne ba sai kaga wannan in ba dan haka ba to gaskiya sai da hakura da wajibi wannan dai hujja da aka kawo inda ba za ba taɓa samun ya riga ya ya rarraba ba ba mu taɓa ganin ganin wannan ba mu to amma abin da zai ƙara nuna maka kuma yace zai ƙara rage maka wajibcin sa ai idan ka je wanka in ka je wanka in ka ga dama ka da in ba baka yin ba lafiya da ko zaka sallar ita to kaga ashe wa tartibin wannan ba zai zama wani abu da yake zai zama wajibi za a ce idan mutum da zai sarayar da wannan wajibcin ba to kuma ya saba ma wato Allah ta shi ba ta yi ba abin da ake bukata shine a wawace waɗannan abubuwa wannan akwai sabani na malamai na dai gaya muku ni abin da na fuka kata ne bayan kanka ne ba na a to wannan shine at-tartib mala ya kawo a wa fadailuhu fadail din alwala mustahabai kenan shi in kace fa- fadila a wajen malikiya shine ma tasahhala al-amru bihi abinda umarin da aka yi ya dan yi sauki ba wai abu ne wanda zai zama in mutum bai yi ba zai yi mishi rauni kai tsaye ba to shine fadila din amma suna ya fi ya ɗanɗara shi wato fabila wani lokaci kuma akan ma sako a ce akai raga'ib da sauransu talata guda uku ne wahiya shine aswak aswaki wannan shine wato mashhurin mazhabin malikiya cewa mu aswaki a wajen mu wato fabila ce ba ba ma sunna ba wato fabila nan muna magana yanzu kai malam fuqaha muka ce fabila muna bin kanwan sunna ne ita kanta wato mutum bai yi ba wannan ba za a ce me yasa bai yi ba akwai malamai da suka saba a wannan a wannan babi suna ganin cewa imamu zahiriya dawud zahiri imamu ahmad ibn hanbal imamu isaac ibn rahuya su suna ganin wato jera wannan din shi wajibi ne shi aswaki eh ta lokaci ya ko to to ina ganin zamu a ya guri ok an zo kan fasalin ko to to da an yi hakuri mu karasa na akwai magana kamar da na ce muku akwai magana na malamai wahiriya kusan sun tafi akan akan wajabcin shi aswaki da to amma kaga hadisi yana nuna wato cewa ba wajibi bane laula ana shuqqa ala ummati lamatun bisiwaki عند كل صلاة وعند مع كل صلاة ومع كل وضوء وعند كل صلاة وعند كل وضوء akwai ruwaye guda biyu ko to wace ka fi so kai eh wace wace ce to a to in majalisi ɗaya ne kaga dai yayi bazala ba sai dai guda ɗaya fada ko wani wani ya rawato waje da ba'ana ko kuma ce ya faɗa wannan ya faɗa wannan dai a majalisin zai iya yiwa haka ihtimali ne to amma yanzu shi wannan ruwayan cewa laula ashqa ala ummati la amatuhum bis salati ma'a kulli wudu wannan ruwaya ce da ta Imam Malik Imam Malik yana ruwaitowa daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri daga Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Hurairah daga manzon Allah ruwaya ce sahihiya ruwaya ce sahihiya ta mata inganta waye zaka Imam Ahmad ya kai da wannan isna da wannan hadisin a musnad ɗinsa Imam Ahmad shi zaka yar عبد الرحمن ابن مهدي كو مالك كو ابن شهاب الزهري ko kuma Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf ko kuma Abu Huraira eh dai ya inganta amma duk da mu ruwaya da tafi yawa mu a wajen mu take cin as-sahihai shine laula Allah shukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah to amma kuma as-salat al-wudu kusan muntahahu ma wahid saboda in zaka wato shirin da zaka yi ma alulan a a lokacin alwala zaka yi aswakin wanda zaka wai shi lokacin da zai zai alwala lokacin zai sa hannunsa ba fa shi ake magana ba eh shi ana magana cewa kai aswakin ne kafin alwala inda ma'a kulli wudu'i to kuma ma'a kulli wudu'i kuma da shine inda kulli salatin saboda nan indiya ba dana magana wato daga aswakin sai sallar ba ba zo da wannan ba eh saboda haka hadisan za su iya za iya tawfiqin su to kaga ya ce laula akwai harfin mutina'i da wujudin ko saboda wujudul mashaqqa ya sa manzo Allah bai bai zama ya kallafa mana ba saboda haka wannan abin da magana tafi inganci da maganar malikiya shine aswaq qablahu ay qabla alwudu'i kafin alwala wannan shi yafi kamata saboda riwayar Imam Malik yace qablahu shine kun kuma malikiya ne sai muka dauki ma'a kulli salah haka riwayar sa ta zo a sai wa tasmiya inda ba'di ashabina sai cewa bismillah a wasu daga cikin malaman malkiya wato wannan sabani ake ake da shi malikiya da mangaru guda uku eh kaga wannan ma zai sa ka fahimci wato wani lokaci me zai sa a kai wasu sabani wani lokaci sabanin ne za a ce an yi sabani amma daga malikin na da magana guda uku kamar ci yin basmala a- a a- a sallah in za a yi lungurin mashhurul mazhab mu shine ba a yin basmala amma kuma malik na da wata ruwaya kuma da ke nuna a yi din to da kaga ashe in na dau wancan na dau magana mal- malikum ni ma na zama maliki sosai in da wancan in kai wancan duk lafiya da aje eh amma dai hadisi yana goya ma ɗayan maganan baya shikenan sai a tafi a haka to shi maganan a tasmiya a wannan shi ma akwai magana na al-zahiriyya da wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa wannan shi wa- shi wajibi ne ma ba ma kaga shi fadila ya kawo ta mu malikiya mu- muna da wato magana guda uku akwai magana a, ta cewa ita a, fadila ce shine wannan maganar da shi wannan a, malam ya kawo ya maimaita ana ta ce inda ba'di ashabina akwai wanda yace shi makaruhi ne ma malik an tambaye shi yace a'a yanka za ka yi za a ce maka dole to kaga shi shi a wajen sa ma shi ba bai ma ba dole bane ma ba akwai kuma inda yayi wato eh, yake ganin babu laifi halal ne in kai babu laifi wannan kuma duk ruwaya ce guda uku da ake da shi ibnu habib shi ma ya da wata ruwaya eh, da- kan wannan ibnu habib daga cikin malikiya to sai ruwaya da take akwai ruwaya da da yazo a cikin wato eh, sunan at-tirmidhi jami'u tirmidhi sunan ibnu majah in ku duba kitabu dhuhur na abu ubayd al-qasim ibnu sallam za ku samu ruwaya ruwaya da take nuna cewa a babu babu wato sallah ga wanda bai ambaci sunan Allah ba eh eh, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma liman lam yadhkur isma Allah alayhi Eh, wannan hadisi ne wanda malamai da ana da tece kuce wajen wato ingancin sa kuma bayan ma ya inganta to me yake nufi akwai Abu Sa'id al-Khuwaini yana da littafi da yayi akan wato ya bibici hanyoyin hadisin a hadisin kowanne idan ka je hanya guda ɗaya baka rasa shi da yar maganganu hadisi ne wanda ake ruwato shi ta hanyar Abu Fifal Umama ibn Wa'il daga Rabah ibn Abdurrahman daga jaddarsa kakarsa tace kuma daga manzon Allah wannan wani bangare na- na hadisin kenan an ji isnadin Ah, wato Imam Tirmidhi a cikin aljami' dinsa da da su Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam su ibn Majah akwai ɗayan farkon isnadin da suke ruwaitowa ta hanyar shi wannan Abu Sifar Tumama ah, Tumama ibn ibn ibn Wa'il daga Rabah ibn Abdurrahman an jaddatihi an rasu an abihi an abiha an rasulillah daga kakansa daga kakansa ita mace ce ta kuma ta ce daga babansa kuma daga to kaga wannan isnadin shi shi akwai mas'ala tare da shi Abu Sufyan majhul ne ba a ga ba a ga mutum ba majhul adala ne shi ba a san adalcin sa ba da kuma yanayin jin masa a hadisi kamar da aka sani a ilimin hadisi a wannan baya zama hujja a wajen malamai za a karba Eh, saboda wan- kasancewar shi ya ya rawaito abu bai sa kawai amsa ba kasancewar wannan addini ne a kuma ita kanta jaddarsa ta wannan kakata ta ba a san ta ba kaga ba za a karba ba to kuma ana ruwaitowa kuma wannan kusan wasu daga cikin malamai su Sulaim- Sulaiman ibn Bilal da su ah, haka suke rubuta daga Harmala Bishr ibn Mufaddal Wuhayb ibn Khalid da ibn Abi Fulayk Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fulayk haka suke ruwaitowa daga shi ah, Abdurrahman ibn Harmala daga Abu Sifal din daga shi Rabah ibn Abd- Abdurrahman ibn Rabah ibn Abdurrahman daga jaddansa daga babansa daga babanta da kuma manzon Allah a haka kaga a haka isnadin ya cika sai dai akwai jahala akwai rauni to kuma akwai akwai akwai akwai kuma wanda kuma su kuma suke ruwaitowa wasu daga cikin malamai kamar su da Rawardi kamar su Hafs ibn Maisara ah, su suna ruwaitowa ka- ruwayan tana cikin ah, duk sanar da Raqutu su suna ruwaitowa ne daga eh, eh, sai su cire sai su cire baban sai a bar akan jadda din kawai- kakar kawai Eh, saboda haka akwai ruwa- akwai wannan ruwayar Ya, sai aka- su waɗannan su dirawardi su ibn maisara sai suka isqatun isqatun wato ah, ba- baban ita kuma aka sai aka da akan jadda din ita kuma jadda din kaga ita majhuliya ce ita ba ba a san ta ba to kuma banda wannan akwai wasu hanyoyi da suka zo a duk akwai dan maganganu tare da su na ga lokaci yayi ware mu dan dakata a to duka ne wasu malamai suke suka suke hadawa shine suke ganin a wato zai za su iya wato tafkan juna banda banda wannan akwai wani wani hanyar kuma hanya na Kathir ibn Zaid ibn Zaid daga Rubai ibn Abdurrahman daga Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri daga ba- daga manzon Allah wannan shi ma wani wani sanadin ne to wanda shi akwai wasu- wasu sanadojin kuma wanda ya duba littafin Abu Sa'id al-Khuwaini zai ga zai ga wannan asani din da ya kawo kuma ya ce hadisi ne yana da asali ba kuma shi kadai ba ibn abi shayba da wasu daga cikin malamai suna ganin ya- hadisi na da asali babu ahmad shi ma ya dan karkata ma wannan cewa hadisin fa kar a tunkuɗe shi baki daya da da muhammad ibn yahya ibn faris az-zuhli da cikin malamin bukhari yana ganin hadisin shi bai inganta ba saboda akwai sabani wajen ingancin hadisin to bayan kuma muqaddara ya tabbata wannan hadisin fa yana da iskari kwarai da gaske akwai fassara da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman da ra'ayi yayi yana cikin sunan Abi Dawuda ga wanda ke so zai iya dubawa akan maganar hukuncin tasmiya din nan Ah, shi yana cewa nan kaga manzo Allah ba wai matsa cewa fa yi ba shi a am- a a ce bismillah ba balle a a ce in ba ce bismillah ba da alwala shi ya ce waye wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi nan azzikr ya fada azzikr anan kuma zai iya daukan tunani tuna tuna ka tuna din ba zai iya dauka ba mutum da wani istihdarun niyya shi a wajen kawai shine azzikr eh kuma akwai akwai kwatankwacin safa a hadisi kamar wannan man nasiya salatan falisalliha aw la ma'ana falisalli idza zakaraha a can kashin hadisi sai aka ce wa aqimu salata li dhikri wasu cikin malamai sun fasal li dhikri ai hina dhikri to muka ce eh, wato wannan azzikir shi ma wannan hadisi yana magana istihdaru niyya kaga shi ma zai iya dauka fasal za ta iya dauka a la ilaha dai wannan musabai na malamai mu dai malikiya a ga abin da muka taf- muka fi tafiya a kansa wasu daga cikin malamai kuma sun saba a wannan babin ni dai na fi karkatan cewa gaskiya bismillah wannan fadila ce idan baka fada ba babu wani matsala akan alunanka amma dai a fada din kana kana daina mantawa don haka ni ma ba na mantawa eh biya ina kokari in tuna Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin saboda yanayin ne lokaci da yayi a yi haƙuri a wani majalisin idan muka zo insha Allah za mu ci za mu ƙara ɗauko karatun daga baya kuma sai mu ci gaba mu shiga cikin fasali abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh